والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله mun zo karatun mai tafsiri a cikin wannan rana ta lahadi kenan 18 ga watan ramadana a shekarar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1444 inda insha Allah muke nan cikin suratul anfali mun karanta misalin kamar aya uku kenan a cikinta za mu tashi aya ta hudu insha Allah inda ubangi tabaraka ta'ala yake cewa to
وإذ يعدكم الله إذا الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد- أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله من عند الله إن الله عزيز حكيم to Allah tabaraka wa ta'ala yace wazkur katina ko kutuno idiya idukumullahu ida daifataini lokacin da ubangiji ya muku alƙawarin wato cin nasara akan ɗayan jama'un nan guda biyu kamar yadda muka yi bayani al'iri awin nasiri ko dai tawagar 'yan kasuwan nan na abu sufiyana ko kuma wannan tawagar mayakan da suke ƙarƙashin abu jahali Allah halakum Allah ya muku alƙawarin cewa tabbas ɗaya daga ciki rabon ku ce ko ku rabauta da su ainihin 'yan kasuwa ku kame su su zama bayan ku kuma ku kwashe dukiyoyinsu duk Allah ya halatta muku ko kuma ku ku kama ku ku yaƙi da su um, wayancan mayakan ku ci nasara a kansu ku kame su su zama bayan kuma ku kwashe dukiyarsu da nima da Allah ya halatta muku wata wadduna ko kuma sai zamana kuka dinga guratar kuna ƙaunatar shine turiduna kuna nufin Allah zai da zaki shaukan ta kunu da burin ku shine a ce wacce take ma'a- ma'abociyar wato wacce take ba ma'abociyar makamin ba wacce ke tawagar 'yan kasuwa wanda suke ɗauke da tarin dukiya na kasuwanci ko ba ba wani cikakken makami a hannunsu to su kuka fi son a ce kun gamu da su don cikin sauƙi kawai ku je wa yanzu yake don ku rika su ku kwashe ko a to yake son wuya ai ba wanda yake son wahala to abinda kuke guri kenan Allah ya san haka ka gani ko ai albashi wacce lahi wacce ke ba ma abuce kayan yakin ba da makamai wahiyar iri ita ce tawagar 'yan kasuwa ita kuke goyon ta zamo gare ku liƙillata a dade hawa udade ha saboda karancin yawan su da karancin kuma tanadin su ga su yanka an kuma ga su ba kayan fada biki lafin nasiru sabanin su mayakan wai ridullah an yi haka shi ko ubangiji so yake ya bayyanar da gaskiya ya bayyanar da cewar alƙawarin nan da yayi yake so ya bayyana muku cewar gaskiya ne yawa kuma abin nasarar tasa ce ba wai ta wani bace bi kalimati saboda kalmominsa da suka gabata da zuhurul islami cewa sai ya ɗaukaka musulunci ya bayyanar da shi a cikin a cikin halitta baki ɗaya wai kada dadaran kafirina da kuma cewa sai ya yanke bayan kafirai ya yanke bayan su shine ne ai akhir ai akhirin ai akhirahu sai ya yanke karshen su bi istisal ya tuɓuke su ya halakar da su ba mara kun bi kitalin nafiri dan haka ya hore ku da yaƙar su nafiri din mayakan sai wancan din dai za a yi gabzawar za a yi dan ta su mayakan shi za a yi li hikkan haka domin Allah ya tabbatar da abin da yake shine gaskiya ma'ana ya bayyanar da shi kenan wai ku tsira da ba'ila ya kuma bata abin da yake shine ƙarya al-kufra kafirci ya bayyana cewa ƙarya ne walau kare har mujrimun ko da ku su mushrikai sun ki hakan ba su hakan ba ka gani hakan nan uzkur ka tuna da yi ya rasulullah ita tattagi suna rabbakum yayin da kuke roƙon taimakon ubangijinku wannan yana magana da annabi ne ko da yake yi masa lamirin jam'i litta azimi domin da a cikin fagen faman shi kadai ne ya shiga cikin jemarsa da ya duba adadin mushrikai ya ga tarin yawansu ya ga irin shirin da suka yi da makamai da abubuwan hawa da waye ya dubi sahabban sai ga yadda suke cikin rauni ba cikakken tufafi ko cikakken abinci ko ba makami ba kayan fada to fa ya fa dinga addu'a ubangiji nasarar da kai mun alkawari ubangiji a taimakon da kai mun alkawari Allah in ka halakar da wannan jama'a ba za ka sake bauta maka a duniya ba ka taimake ni ka taimake ni Allah yana take yana ta shi ne ubangiji ce idza tattaji suna rabbakum ku tuna ya rasulullahi lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku yana magana da annabi da lamirin ta'azimi ko lamirin jami'i sai kuma ya dace masa muhadaba kenan idan Allah ya yi masa muhadaba da lamirin jama'a kai kai me za ka ce masa ta ji magana ko wannan koyarwa ce fasta jaba na kun ubangiji ko ya karba muku annimu middukun da cewa ni shine bi anni kenan da cewa ni zan karfafe ku mu'inukum zan taimake ku da alfin minar mala'ikar da dubun mala'iku murdifina masu bibiyar juna za su dinga sakkowa wannan na bin wannan wannan na bin wannan don taimakon ka kawai ya rasulullahi an gane shi ne mutatabiqina yardifu ba'dhum ba'dan sashin su na biyu bayan sashi wa'adahum biha awwalan yayi musu alƙawarin dubu a farko sun masarar salasata alafin daga baya kuma yace bi salasata alafin a cikin ali imran ko ya ma kara sun mahamsata alafin ya kuma kuma da ita ma dubu biyar ma bale in tasbiru wa tattaqu ya tuku min fawrihim hada yanjidukum hamsati alafin min al-malaka gani ko to kamar fi ali imran kenan wa qur'a bi alifi an karanta nan wato kamar daga alfu aka yi taraki zuwa salasatu alafin daga salasatu alafin aka yi taraki zuwa hamsatu alafin to amma yace akwai kira a gurin kisan zati da take nuna wannan din bai bambanta da wa'insan ba domin wannan din maimakon bi alifin sai suka karanta bi alifin ma'ana bi a alifin da yan dubunnai kenan ka gane ya koma ma'anawancin dubu ukun da dubu biyar na ali imran zai taimako ku bi a alufin sai aka ja ɗaya alifin aka ce a alufin kamar afulusun kenan yadda za ka ce falusu ka ce afulusu shine jam'in ƙilla an gane yan dubunnai wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan taimako da karfafa dai muku ba illa bushira sai ku faranta muku ciki da zuwa muku da bushara wala tatma inna bihi qulubukum dan zakatan ku ta nutsu bihi da shi waman nasru illa min indillah ku tabbatar nasara daga Allah take kawai ba wai daga wani tanadin ku ne ko karfin ku ba inna Allah azizun Allah buwayen sarki ne ba abin da yake gagararsa sai in bai nufe shi ba hakimun gwani ne tabaraka wa ta'ala a cikin aikin sa kuma to إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم إذن الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ubangiji tabaraka wa ta'ala yace dan ku san shi gwani ne kuma ba abin da ba zai iya ba in ya nufe shi ku tuna yayin da yugashi kuma na'asa a kira a kenan ko yawa wadda ta karanta to akwai kuma yugashi din ai ita ma duk dai kira a ce karatu ne mutawa ce ko yugushi kuma na'asa ko yugashi kuma na'asa in ma ka karanta shi shi ma karatu ne wannan ya ga shakumun nu'asu shi ma haka nan ga gane in ka ce ya ga shakum sai ga masa rufu an zama fa'ili ke na gashiya din in kuma ka ce yugushi ko yugashi dole ka nema masa mafu'uli ke da ya zama masa a zai ga ce nu'asa izi yugushi kumun nu'asa mutum ne yayin da ubangiji ke rufe ku da bacci ana shirin bugawa fagen fama wajen yaƙi kuma da baki ɗaya sai ubangiji ya tokan muku da bacci ai ba su haɗu ba fagen yaƙi ga abokan gaba ninkin ba ninkin ɗinku kuma ga bacci ka dinga gangaɗi haka nan ai a irin nan makaranta mutum ya ta fama ko ba haka ba ana ta sashin sa ina to sai a nan amma a fagen yaƙi ma nan rai ya bujira ga salwanta kuma sai ga bacci ka wannan ikon Allah ne kuma saboda tsananin ka san ikon nasa ne da suka kwanta kusan duk askarin ba wanda bai mafarki ba tsayi tilani a ciki tsayi tilani fa na janaba sosai don ka mana na ce yi tilani na janaba sosai da sosai a cikin bacci suka kwanta ka shirɓar sai ga sai ga mafarkai malam sai aka tashi ta je gaje cikin janaba saboda tsabin wani nutsuwa ga abokan gabanin shi ku uku da makamai ba ku da komai kaga wannan lamarin Allah ne dan dai ya nuna muku shi din fa ya faɗi ta fayi shi kuma ma'aza amma dai mana amana san minhu dan amintarwa da gare shi ai amanan min ma hasar da kuma min khawfi abin da ya faru gare ku na tsoro yake ce amintar da zukatan ku gabarin sa an gane tabaraka wa ta'ala wai nazilu alaikum min samai ma'an suna tashi ga wuri ba daɗi rairayi ne kafarsu tana ta nutse da kyar take tafiya sannan kuma yanzu ga shi sun tashi gaje gaje cikin da na ba kaga abdiya rikici suna tashi sai kuma Allah sha sai ga ruwan sama mana to ga mu habubullahi a cikin sanyi sai ruwa mana saboda hakan nan duk abin da ake abin da ya dame shi kuma an musu ma wa yanzilu alaikum minas sama'i ma'an ya dinga saukan muku da ruwa daga sama li yudhhirakum bihi domin ya tsarkake ku min al ahdasi daga kai da ya same ku wal janabati da janabar taku wa yuzhiba ankum rijza shaytani sannan kuma ya tafiyan muku da dattin shaytan wasu wasu da yake jefa muku a rai wasu wasu tahu ilaikum bi annakum law kuntum alal haqqi ma kuntum zam'a cewar ka san shaytan malam in ya ga lamari ya rikice maka to a Allah kiyaye shi da ake neman tafsirin Allah shi Allah ba in wa in kunna la mubtalina in abuwa suka ci kurkuɗe suka ci kurkuɗe su to sai kuma shaidan ya rabu ya rabu ta nan zai jefa ma wani duhu shi yasa rikici al'amarin ba a san sa eh dan kada ya raba bawa da Allah saboda shi kuma shaidan yana igitinamin wannan fursa in ya samu wannan dama baya kashe da ita daga ya ga lamari ya ci kurkuɗe maka to sai zo jeho wasu abubuwa sai zununo sai shukuku sai kuma wasu abubuwa na rashin ladabi tsakaninka da ubangiji ya shigo sai ka shiga su kudin makaduri sai ka shiga tunanin anya ku haka ne sai ka za ka za ka za to hakan nan ubangiji sai ke nufin ya tafi shi in an ce mutum waliyi ne to so sahabbai da auliya ullahi ne ba zai basu da shaidan din ba zai musu maganin sa ka gani dan ya tafiye muku da datin shaidan shine wasu wasan sa da zai dinga sa muku yanzu da akan gaskiya kushi kwa zo na ga ku cikin kishi ba ruwan sha muhuji sune gashi duk kun tashi lalle ga cikin janaba ba ruwan karfafa jiki ka gane wal mushrikuna alal ma'i ga su ko mushrikan can da rijiyoyi inda suka sauka suna tacci a nan su da ruwa to wannan masibai ce sai ta zama da ita ka gani ai shi yasa kaga bazan Isra'ila suna rabbana la tuj'alna fitnatan ko lil qawmi zalimin eh kada ka sa mu zama jarraba shi muni idan ya shiga takura ya shiga rikicewar lamari to masifa biyu ce shi akan kansa an buɗe masa wata ƙofa ta masifa saboda shekan ya samu wata dama a nan ga ta dai matattakala ce da zai taraki ya hau mukamai manya a gurin Allah saboda asabiri na tilba a sa'i wadda ya ware su da yabo tabaraka wa ta'ala su amma kofar shekan ce kuma kai kanka fitina gare ka sannan waninka wanda ba na Allah ba shi ma fitina gare shi shi kuma wannan sai da kunna shi a cikin kan hanyarsa ta lalata ya ga ba zai biyo hanyarsa ba shi yasa ake fatan afiya ya wa duk abdika fi darain ya Allah ta ladafa wa bayinka an gane waliyar buɗa ala qulubikum ubangiji ya ka domin ya dauri kan zuciyarku dauri iri biyu ne akwai dauri na kafirai na kafirci na matsiya Allah wanda Allah yake daurewa ya hana su sallama wa annabawan Allah akwai kuma ɗauri da yake wa zukatan mu da duk bala'in da zai sauka hakan nan zai zo ya same su ya tafi ya bar su tare da Allah wannan ita ce ainihin abin da ake ce wilaya ita ce wilaya wanda ya samu wannan shi ne walitaka ba wai wanda yake a yamutsa ko a wani duk ba shi ne wilaya a'a walitaka Allah ya jibinci imaninka ya jibinci lamarinka Allah kai mana a saboda annabi a gani waliyar duka ala qulubikum dan ya sauri kan zukatanku wa yutabbita bihi al-aqdama ai kaga can ma mahaifiyar annabi Musa ba kai ce mata ba ko yace dan ne dauri kan zuciyar ta ko ya yace ne mahaifiyar annabi Musa ka gani wa rabatna ala qalbi haba yawa to ka gani to shine rabutin irin wannan shine rabbi na wilaya kenan wa yutabbita bihi al-aqdama don kuma ya tabbatar da digadigan ku an ta suka firran likar ta dinga nutsewa a cikin rairayi din nan kuna tafiya ibi yuji rabbuka ilal mala'ikati yayin da ubangijinka yake wahayi ga mala'iku alladina amadda bihimul muslimina wanda ya turo su don su zama taimako ga musulmi yace musu annima akum ba ku kaɗai za ku yakin ba ni ma ina tare da ku a cikin dafawa Muhammadu tare za mu yakin dama ba ce fa inna Allahu maulahu ba wa jibril wa salihul mu'minin aji jibril ai ba ta biya shi kaɗai wani sarki ne shi ma ta san ita mala'iku suke da fito ka gani saboda haka nan annima akum ni ma ina tare da ku bil auni wal nasara cikin taimakon da za ku kai da nasara an gane fa sabbi alladhina amanu bil i'anati wat tabshir ku tabbatar da muminai wanda suka wanda suka imanin ku tabbatar da su da taimakon ka san shi mutum a fagen yaki yana so ya gama taimaka karfa ba an gane wadda ku shi da ku ta mutu bijara ku shi ba komai su kyale su zamu yi muku maganin su za mu gama da su ta ulki ar-ru'ba da sanin ni kuma aiki na inji Allah zan dinga jefa razani fi qulubil ladina kafaru a cikin zukatan kafirai zan dinga jefa razani ana an ce faduwar gaba ko a tsarin namiji eh an gama da mutum in ya firgice ka gani to ni zan jefa razani a cikin zukatan su fadri bu foka da anaki su malaiku ba sai da ake kashe mutum ba sai da ya koya musu ya ce saman wuyan za ku rika karewa ba aikin su bane saman wuyan za ku dinga tsara kawai shi ke nan za ku ga dukkan yana sauka to shi ne kisa ba da san shi ba kawai wa ya fa'aluna ma yi maruna ba san kamai ba malaika da sayan da ake kashe mutum ba sai dai a zara ilu kuma ta yadda zai kashe ka ba ta yadda ake kashe mutane ba ne shi na ta hanyar daban ne dan da an san hanyar da an yi maganin ta ko yace da an san hanyar ta ba a kyalin shi ba to ba a sani ba ka gani saul fi qulubil ladina kafaru ru'b fadribu fawqa al'anaki ay ar-ru'usa ku dinga saran kawunan su fadribu minhum wadribu minhum kull banane ku dinga sarar gabobin su shine ne ai a tsirafa da dai ne warri gilai ne shine jaffan hannayensu da kafafuwansu ku dinga taskare inda kuka ga yan yatsun nan zaro zaro da na kafafuwa da za ku dinga sassare nan gurin inji Allah tabaraka wa ta'ala su kiyaye ga baki ɗaya su halaka fa kana rajul sai mutum ya zama daga cikin sabon annabi ya kasidu darba raqabatil kafiri in ya kai takobi zai sare kafiri kamin ya soke takobin a kansa fa taskuda sai ka sai kan ya ta faɗi kabla an yasila ilaihi sayfuhu gabanin takobin ya kai kan kafirin wala ma hum sallallahu alaihi wasallam bi qabdatin min al-hasa a wannan ranar manzo Allah ya damki wato tsakon kwani na rairayi ya jifa da ita a jihar kafiran an gane a to shi kenan falam ya buka mushrikun ba sauran wani kafiri da ya rage illa da halafi ainihi min hashi'un sai da wani abu na rairayin ne ya shiga idanunsa kaga wannan shi ma ba basharu bane wannan jifan ba bashari bane rabbani ba hujumi nan aka karya su aka ta saran kansu ana ana ana ana ta kisa zalika al'azabul waqi'u bihim wannan azabar da ya afku a kansu bi annahum shaqqullah saboda sun saba hanya da Allah ne wanda ya saba hanya da Allah ya Allah ya kiyaye barka annabi sallallahu alaihi wasallam halafullah wa rasuluhu sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sun keta lamarin Allah wa man shaqiqa Allah wanda ya samu saɓani da Allah wa rasulahu ya samu saɓani da manzon Allah to fa inna Allah shadidul iqabi lahu Allah mai tsananin uquba ne gare shi Allah kiyaye Allah ya ce zalikumul azabu fazuquhu ayyuhal kuffar wannan azabar ta yakin badar din ku dan dane ta ga tunan an kakkamo ta an daddabu mutanen da ba sa takawa su tafiya a kafa saboda kashin ta sai dai a dauke su akan karaga ko akan alkilla yau gashi a daddaura a cikin da kukumi da maruruwa kafa da wuya ta nema ya isa shi a wurin balarabi wanda ma a kashe shi da wannan wasu kuma ga su nan an karkashe su eh ta abu jahali suna nan ransu yana makoshi saboda kashiri ne malam abu jahali dan ba daya abdullahi bin mas'ud ne zai hau kansa yana kwanci shirin ba abin da zai iya yi sai ce kai wannan wannan yaro mamakin girman abin hawanka wai wato shi kanta wannan jikin kake hawa ka ji ba ka san fir'auna musa da ya halaka ne yace amantu allahu la ilaha illa allah shi ko sanne yake da girman ka Allah sa kun gane an gane ko to wa anna lil kafirin fil akhirati azaban nar to wannan ba komai bace ga Allah wato azabar wuta ta tabbata kafirai a lahira wannan azabar duniya ba komai bace za ta iya samun kowa wahalar duniya to saboda haka to azaban nari ita ake muku gargadi tana nan an tarbi kafirai bila shirati يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومأواه
نعم. نعم. وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موجن كيد الكافرين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wato, ya ayyu hallazina amanu ya kuwan da suka yi imani, za la kitumin lazina kafaru idan kuka game da wa'annan da suka kafirce zahafan cincirindo wato masu tarin yawa kenan shi ne zahafan an gane shi ne suke da cincirindo na kafirai mujitan ila suna masu tattaruwa ka annahum likasratihim yazhufuna kai ka ce su saboda tsananin tarin yawan zugarsu kaman ba tafa suke da kafafuwansu ba wato kaman tafa suke a dira a ƙasa suna suna suna jan mazaunansu an gane ka san idan tafiya ce tafiya sai ka ji kaman an daina tafiya sai ka kaman an tsaya wuri daya ko ba haka ba na ce yanzu ko jirgin sama ne in gudun ya gudu sai ka ji kamar a tsaye kuke wuri daya yawa to saboda kuka ga tarin cincirin da wanda saboda tsanin yawan su kamar wato wato jan mazaunan suke a jira suke a ƙasa suna suna tafiya ba ma tafiya ake akan dawakai ko a abin nan ba saboda yawan su kenan a tsofanatuwar luhuma na dabara kada ku juya musu bayan manhajini na kuna masu karayin yaƙi ku shara a wajen kan ku soma wa man yuwalli ni yawma idin duburahu wanda ji ya juya musu bayan sa a wannan ranar gamuwa irin wannan illa mutaharrifan liqitali in dai ba wanda yake karkacewa bane saboda dabarar yaƙi bi an yuriyahumul farrata ya nuna musu kaman gudu yake yi makidatan dan dabara wa huwa yuridul karrata nufin kai dawo kansu so yake a samu wasu ɗan tsageru kamar mutum ɗaya ko biyu ka gane in zuwa shara a guje su sharu a guje su ce bari mu gwanta wannan mara kunyan mu kashe shi suna cewa ya share su to ana irin wannan ka gane shine alfarratu huwa yuridul karrata kenan ka gane aw mutahayyizan lati asin ko ko so yake ya taru a cikin wata jama'a ta muminai ya karfafa da su domin su kai ɗauki an gane shi kaɗai ɗaukin ba zai yiwu ba saboda haka sai ya ƙarfafa to saboda haka ya juya don ya haɗu da wasu jama'a don su yi kansu Allah ya san nufin kowa yawwa wannan abin kuma a zuciya ki amma aikinsa irin na mutawalli dubura ne yawwa amma shi wannan yayi ne yuridul karrata wannan yayi ne shi kuma yuridul tahayyuza yana nufin taruwa da wasu jama'a da abin nan duniya ya koma ya kai hari duk da baro yaki shi wannan wallahi to ka gani ko illa mutaharrifan likitalin kenan an mutahayyizan mundamman ila fi'atin ko na sun taruwa ne da wasu jama'a jama'atin min almuslimina yastanjidu biha wato wasu jama'a daga musulmi da zai karfafa da su faqad ba in dai ba wa'annan ba wanda duk ya juya to ya juya bi gadabin min Allah tare da fushi daga Allah tare suka tafi saboda haka jahannama ya juya ya tafi wa ma'awahum jahannama matattarar jahannama ko ma'awahum matattararsa mazauninsa jahannamu bisal masiru a ce wuta ce ko mazauni wannan mazauni a mugusta eh wannan mazauni yayi muni almarji'u hiya ita wuta wa hada makhsusun bima idan lam yajid al kuffaru ala dhi'i yace wannan abin kebancewa ne da idan kafiran ba su dora akan ninkin kuɗi ba idan suka ninka ku har suka dora to gudu daga gare su ba laifi bane eh ba lin shi bane in an fi karfin ka an fi karfin ka in har suka suka ninka ko har suka dora iya abinda Allah ya muku alƙawari shine iya ninkin ku iya ku minkum mi'atin ku haka ne ko ya galibu mai a cikin wani da kuminkum wani ya kuminkum alfun ya galibu alfa iya abinda Allah ya lamince muku shine ninkin ku amma in suka dora akan haka to mutum dan ya gudu bai shi ba shine imamu shafi'i yake fada nan kuma shine mazhabin imamu na maliku nan da shi kansa imamu shafi'i da eh Allah tabaraka wa ta'ala falam taqtuluhum eh ba ku ka kashe su ba bai badarin duk uwatukum da karfan ku walakin Allah qatalahum Allah ne kashe su da nasrihi iyyakum da taimakon da ya muku wa ma ramaita ya rasulullahi baka je a ayyunan kaumu idan dinan mutanen da tsakon kwani ba kafiran nan izira mai ce yayin da kai jifan bil hasa da tsakon kwani li anna kaffan min al hasa domin tafin tsakon kwani la yarda uyun al jeshi bayan da za a ce duka duk idan dinan rundunar yaki gaba daya al kasiri mai tarin yawa jiran yace basharan da jifa na mutuntaka walakin Allah qad rama sai dai Allah tabaraka ta'ala shine yayi jifa ya sadar da wannan ilahin zuwa gare su fa ana zalika yayi haka ne liya kaharal kafirina domin ya rinjayi kafirai ko ya karya su wani yubiliyar muminina don su kuma muminai wato ya yi musu baiwa ta jarrabawa minu da gare shi bala'an hasanan wato kyakkyawar baiwa an gane wato mun faɗa bala'i ni'ima ana cewa bala'i aka sun sama ana cewa bala'i to domin ya yi muminai bala'i amma bala'an hasanan jarrabawa zai musu aman kyakkyawar jarrabawa an gane ya baka in ya baka nasara jarrabawa ce in ma ya baka rashin nasara jarrabawa ce ba wanda baya yi kuma abin da ake so ga wanda ya nasara shine ya tawalu'u an gane shi wawa idan ya nasara to kuma takabbiranci yake sai ya daga kai sai kuma ka ji maganganu suna fita mutumin da kai ka san bayin ka bane bayin ka bane to amma shi shi fajiri in ya ci nasara to kuma su muka kabbiran shi sai kuma ya daga kai sai kuma ka ji magana to wannan ba halin mumini bane ba hanyar manzo Allah bace ba hanyar musulunci bace kwata kwata ya kamata sun musulmi ya kiyaye da wannan dan da kaga abin da muka sayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta karkashe sahabbansa ta yaki lamarinsa ta yi masa abubuwa na ungun abu kajiran maka abin da ya fi karfin su ya zo ya mamaye garin nasu duk su a hannunsa sai ya haka da kansa akan abin hawansa ya hakan nan har sai da nan ɗinsa kamar tana guga kuce su dinsa kuma ɗan abin hawan da ya hau wato da siddin da yake a kai in ji shaidina anas ya ce ɗan wato akumari ne wanda yake da zai da wuya ya kai dirhami hudu da wuya ya kai dirhami hudu muka waji'an lillahi tabaraka wa ta'ala tsanani to haka ake son wanda ya ci nasara shi kuma wanda ya rashin nasara fa ba raki zai yi ba ba karaya zai yi ba ba kawai ya ga lamarin Allah ne ya zarce kan lamarin sa in ka da gaske yake yawwa in da gaske yake ba wani zan ce wani abin nan tsakanin ɗayan biyu ne inna allaha sami'un Allah mai ji ne da aqwalihim gazantukan su alimun bi ahwalihim masani da halayen su zalikum ibna'u haqqun wannan jarabawa ta baiwa da Allah ya musu gaske ne wa annan sannan kuma cewa shi Allah muhim ko muwahhin kagan shi ne mudibin kenan mai raunin na kaidin kafirina makircin kulle kullen kafirai ne su kulla kulli ne karfi ya raunana abin ya kwanci shi من ذلك إن تستفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله تبارك وتعالى يشير إن تستفتحوا idan neman hukunci kuke idan raba gaddama kuke nema daga Allah kuna neman ya dudi a tsakaninku da musulmi wannan zance ne duka ayyuhal kuffaru kenan da Abu Jahal idan kuna neman budi ai ma'ana hukunci a tsakaninku da muminai eh kuna neman wato wato raba gaddama kuna neman fiddare ne kuna neman a nuna waye ne gaskiya haifu kala abu jahalin minkum domin abu jahalin ku su kafirai shi ne ya faɗa ana gobe bada ya ce Allahumma ayyuna kana a ƙasalin rahimi wa jana bi ma lana arifu fa ahinu algadata ko eh wai Allah duk a cikin wai wanda yake shine mai yanke zumunci wanda ya zo da abin da bai kamata ba Allah ta halaka shi gobe ana gobe bada eh wanda duk yake mai yanke zumunci wanda ya zo da abin da bai kamata ba a cikin mu Allah ka halaka shi gobe shine a hilku an gaye ko abin nan ko jira na jira abin nan haina ya luzu bihi haina ya luzu bihi haina wato da annaba adamu da duk wanda suke bayansa suna fakewa da manzo Allah a kiyama hanna don tsoron halaka shine ya jin lahaini kenan don tsoron halaka to shine a hilku din eh wato ka halakar da shi a gada ta gobe ai a haliku faqad ja'a kuma fatu to hukuncin ya zo rabewar ya zo abinda ka nema din gashi ya zo an waye wanda yake ne yanke zumuncin mugu ne zuwa da abinda bai kamata ba an gama da sannan suna cikin dalili ka gani eh bi halaki man huwa kazalika ya an halakar da wanda yake haka huwa Abu Jahalin wa man qutila ma'ahu shine shi Abu Jahal da wanda aka kashe shi tare da su su walidu su utubatu su shaibatu su duk dai ga sunan dai su kubatu su sunalaru ga sunan duk sinan ga sunan dunan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin ba annabi ba ba mu'minai ba wa in tantahu anil kufri wal harbi duk da haka kuna da kofa idan kuka hannu kuka daina kafircewa Allah da yakar annabi fa huwa khairul lakum ya fiye muku wa'anda suka wuce su zame muku izina wa in ta'udu in kuma kuka koma li isalin nabi sallallahu alaihi wasallam ga yakar annabi sallallahu alaihi wasallam na udu da nasrihi alaikum za mu koma ga taimaka masa dai akan ku ya sake katanta ku wa lan tuguniya ankum fi'atukum shay'an taran ku ba za ta amfana muku komai ba walau kafarat komai yawan ta kuwa in taimakon Allah ya zo gare shi ranku ba zai amfana mu komai ba wa inna Allah ma almu'minina Allah hakika yana nan tare da mu'minai bi kasri bi kasri inna wa inna Allah hakina istinafam wato farar wani zance ne wa inna Allah ma almu'minina wa fatiha ala taqdirin lami walau kasurat wani annan laha ma'al mumini ne kenan an saɓin an ce annati shira a biyu kenan ya ayi allazi na amanu ya ayyuha allazina amanu ati'u Allah wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون والله تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوان da suka yi imani haɗi'u Allah wa Rasulahu idan kuna son nasara daga Allah to ku bi Allah ku bi manzo Allah sai ku sadu idan kuka saba kuka kauce hanyar Allah to ba ku da alƙawarin nasara daga Allah in ya dube ku da fallaka ya yi shi kenan saboda kamar sharaɗi ne da ya ce yana nan tare da muminai da nasararsa da taimakonsa amma a halin su ma sun jiɗin shi da'arsa yawa saboda ku bi Allah ku bi manzon Allah in kuka ga matsala kun kauce wa Allah ne kun kauce manzon Allah kenan wala tawallau kada ku kauda kai anhu gabarin ku bijire bi mukhalafati amri ta hanyar saba wa umarninsa wa antum tasma'una alqur'ana wal mawa'iza kuna jin alqur'ani kuna jin wa'azi wala takunu kal ladina qalu sami'na kada ku zamo kaman wanda suka ce mun ji wa hum la yasma'una amma ba wai jin suke ba sama'a ta dabbure kayani sai amma wato sauraro irin na jijjiya abin da tunani a kanka an gane kawai jin lafazi suke kawai na fita wacce azin ba ji bane na gargaduwa wa humul munafiquna sune munafiqai awal mushrikuna ko kafiran ma ake nufi inna sharrad dawabi inda lahi kaga mafi muguntar dabbobi a cikin mutane mafi sharrin dabbobi a gurin Allah as-summu su ne waɗanda suka kurumce an sama da haƙƙi ga barin jin gaskiya mutanen da suka kurumce ga barin jin gaskiya wannan su ne mafi sharrin dabba gwanda alade da su gwanda alhanzan da dabbobi ne ko an ce sharruhum mafi sharrin dabbobi alisa an gane saboda haka wanda ya ƙi gaskiya ya yaƙi Allah ya yaƙi manzon Allah ya kusa alfarma Allah ya kusa alfarma manzon Allah to wanda alade da shi ko bai jira shi mutum ne wanda alhanzir da shi wanda kare da shi wanda jaki da shi wannan hasiyar mutum ce mutum ne kawai wanda shine khairul bariya yana taka matakin da duk mala'iku suke koma bayan sa yana taka matakin kuma da alhanzir yake fi shi daraja sai dan adam wannan shine mai wannan yalwa sirrin Allah kenan ga baki ɗaya halitta tana kunshi a cikin ɗan adam e mala'ikanci da rauhananci da komai yana tare da mutum hakan nan jakantaka da aladantaka da karnantaka yana tare da mutum yawa duk inda ka sani mutum ya lalace kai baka mamaki shafi ne kawai in aka biyo shafin shi kenan sai ka kare sai ga kare yanzu yanzu na sai ga jaki yanzu sai ga alade Allah ka kiyaye shi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alani as-sunnu an sama'il haqi al-bukum bebaye an nadike yi ba za su iya furci da gaskiya ba sallama wa Allah alladina la ya'qilna ba sa ma hankalta gaskiya ولو علم الله فيهم خيرا da Allah ya san alkhairi a cikin su salahan bi sama'il haqi ya san amfanuwar su da jin gaskiya la asma'ahum sama'a tafahumin da ya ji yadda su ji na fahimta da za su gane lamarin Allah walau asma'ahum fardan da ma zai ji yadda su din duka kaddarawa wa qad alima Allah khairu jin alhalin ya san ba alherin a cikin su kuma ya ji yadda su an gane la tawallu anhu iya da baya za su duk da haka wahun mu'aladuna suna masu bijirewa an kabuli shi gabarin karɓar gaske ina da waje huda idan kangara da kuma jayayya da gaskiya an gane da haka nan suke su ne sun murgu kuma ladina la ya ke nuna kenan Allah ya kiyaye mu ya yi wa ladina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah wato wayannan mutanen na wannan zamanin mutanen na dadin nan ina jin su a irin nasu tauhidin ko Allah ma shirka yake ne saboda bayan daga in ya faɗi zakin ka ya faɗi Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam bayan da za a yi ya in ya faɗi martabarsa ya faɗi martabar manzon Allah a tare da shi wannan ka'idar ta ce tsarin sa ne haka yake kai za ka iya cewa sirrin ɗaya ne sirrin ɗaya ne abinda sakamakon keta wancan shine sakamakon keta wancan sakamakon bin wannan shine sakamakon bin wannan tabaraka wata'ala istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa wa Allah ku amsa wa manzansa an gane ku amsa wa jakada an gane ko idza da'akum yayin da yake raye ku lima yuhyikum min amri din ga abinda zai rayar da ku shi ko manzo Allah ba zai kiraye ka ba Allah ba zai kiraye ka ba sai abinda zai baka rayuwa ta abadiya manzo Allah ko cewa zo kai min cefanen gidana ya kirawo ka ne zuwa aljanna ya kirawo ka ne zuwa ga rayuwa ta har abada cikin arziki cikin daraja cikin ni'ima duk wanda ake faɗa ake daraja shi ake kimanta shi yanzu wani abu yawa manzo Allah ne kirki ko ba haka ba wannan mana zancen na Halimatu Sa'diya ita ba ta san abin da ta shayar din ba amma kullum ga tanar sai darajar sai take da fita ka gani lima yuhyikum kenan min amrin li annahu sababul hayatil abadiyyati in kiran ku ne zuwa ga abin da to in dai suka yi kiran ku ku amsa kawai yasa ko sallah kake yi manzo Allah ya kiran ka wajibi ne ka amsa wa annabi ka taho ka kiransa ka je ga lamarinsa abin duk da ya dora ka je a kansa in ka gama bukatarsa ka zo ka dora a kan sallar daga cikin sallar kake a cikin sallar kake wa alaihi shafi yawa in dai ka zo ka amsa kiran manzon Allah ka tafi kai lamarinsa je ka kai min cefane ne ɗebo min ruwa a rijiyar garsu ne ɗebo min wane ne tafi ka je ka jawo raƙumin nan na wuri kaza ko dokin ka je ka gama labbai ka ya rasulullahi ka yi abin da aka sa ka dawo kana zuwa a ruku'u kake shiga cikin ruku'u kawai alaihi sallallahu alaihi wa sallam eh ai shi ne aka ce maka duk abin da manzo Allah ya kiranka zuwa gare shi to ai addini shi ne lahira kenan aiki shi ne bin Allah kenan ai shi ne addini duk abinda manzon Allah zai kiran ka zuwa gare shi addini kuma bin Allah a yau ma in huwa illa wahayi yuwa an yi umarni Allah ne ya umarni shi kakaki ne kawai na halar Allah an gane alaihi salatu wassalam la la kagan to shine yake fada wa'alamu kun sani an la yahulu bainal mar'i wa qalbihi ubangi tabaraka wa ta'ala ne tsarewa ne tsakanin mutum da zuciyarsa fala yastabi bayan da za a yi mutum ya samu iko an yi lina ya bada gaskiya au ya kafara ko ya kafirce illa bi iradati tabaraka wa ta'ala sai da iradar Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan duban hakika kenan an gane in ka duba hakika kowane halitta akan muradin Allah yake an yake dan tawaye kafiri wanda yake mayaki yana yaƙar gaskiya shi ma da'a yake amma ta muradun layi an gane yawwa kada ta jina da'i ina an gane haka nan kuma mai biyayya shi ma kan da'a yake haka aka nufa da shi an gane wa annahu ilayhi tushirun kuma shi zuwa gare shi za a tattare ku baki ɗaya fa ijazi ku bi amalikum wa muku fasaya da ayyukan ku wattaqu fitnatan kuma ku kiyaye fitina shine saba wa Allah kowane irin saba wa Allah in asabarkum in ta tashi samun ku fa la tusiban alladhina zalamu minkum khassatan ba fa za ta samu wa'anda suka cuci kansu da saban nan kadai ba bar ta ummuhum wa gairahum bar za ta gane su ne da kuma wansun su gabaki da da wanda yayi da wanda bai ba kan mai uwa da waji kenan to haka take saboda haka wattiqa'u ha kai ya za ka ka kiyaye ta kai da ba ka yi in ne in aka ce wanda yake yi kiyaye ta kaga ya daina yi kenan to kai kuma da baka bi in kare bi in kare in mujibiha min al munkari ko shine wato inkarin abin da zai jawo fitina shine mummunan aiki na sabawa Allah duk abin da ga za a yi wanda ya kauce wa Allah to kai inkarin sa manzo Allah kuma ya ji mana kowa da martabarsa a cikin inkarin nan man da aminkum munkaran fali da yaro da yadi ko au bi lisani au bi qalbi to idan kai wannan shine kake yayi fitina kenan wadkuru idan wa'alamu kuma kun sani Allah shadidul iqabi Allah ne tsananin ukuba ne da man khalafa ga wanda ya sabe shi wadkuru ku tuna in antum qalilun yayin da kuke yan kadan mustada'afuna fil ardi abaiban raunanawa a kasar makka takhafuna an yatahaddafakum an-nas kuna shayin kada mutane su tauce ku kafirai su gama da ku yanzu yanzu nan ya'khudhukum al-kuffaru bi sur'atin fa'awakum ubangiji sai taro da ku ilil madinati ya buɗe makofa ya tusa su zukatan wasu suka ja ku zuwa garin su wa'ayye da kuma ya karfafe ku da nasarihi da taimakon sa yamma badirin dil malaikati a ranar badar kenan da malaiku ya karfafe ku zaka kum ya kuma an tuta ku min tayyibati aljanaim kenan ya ba ku ribobin yakin nan na badar la'allakum tashkuruna ni'amahu dan ko kwa ya bawa ni'imar ta tabaraka wa ta'ala ku lura ana makaskanta ya ce mace ku to ga shi nan ya yi halabi na mutu
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Ubangiji tabaraka wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasul wato wannan zala kenan shi adilu babata Marwan bin Abdul Munzir wannan aya mai zuwa ta sauka ne akan sha'anin Abu Lubabata bin Abdul Munzir kada ba asahu sallallahu alaihi wasallam ila bani Qurayza liyanzilu ala hukumi manzo Allah ya tura shi zuwa Banu Quraiza dan su yadda da hukuncin da zai fasta sharuhu suka nemi shawarar sa fa shara ilaihim sai musu nuni annahu zabu cewa kisa ne da anna iyalahu wa malahu fihim dan iyalansa duke wato shi Abu Lubaba sabon Abdul Munziri yana daga cikin ke babu ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ansarawa shi kuma yana da iyali a cikin Yahudawa na Banu Qurayza ka san ta kula yana da iyalinsa da suke a cikin su dangin su can a cikin Banu Qurayza sannan yana harkar kasuwanci yana da gona gonar ta irin gonakin da ginin nan a cikin su to dan haka akwai alaka ta kusa tsakaninsa da su akwai lamari na dangantaka mai kyau tsakaninsa da su to su kuma banu qurayza ga ha'incin da suka yi ga zalincin da suka yi farkon zuwa manzo Allah Madina yayi alƙawarin tunda suna kusa da Madina kaman ka ce nan ne da da da da da wani hukumar tara nan suke yayi alƙawari da su garin su guda ce to na zo ga abin da yake da awa kansa ko da ba za ku ba dinnan mu zauna lafiya da ku kada ku taba ni kan ni taba ku kada ku taimaka wanda ya taba ni kada taimaka wanda ya taba kun yarda da wannan suka amince da wannan da yake hudu da suka ga gangan ku ahzabu kafirai da shirkan laraba ga baki ɗaya na jazira sun tattaro yahuda ahlul kitabi da kuma sun tattaro a cikin gaishin ahzab sun zo sun rika madina cewar ga baki ɗaya za su mutsike madinan da abin da yake cikin ta gaba ɗaya domin ƙwararra suka ja suka ce to za mu ƙaddara wannan ne amfani wannan alƙawarin su ana yan gama ai ta su ta ƙare ai kaza kaza kaza ka gani saboda haka suka watsar da wannan alƙawarin suka shiga cikin wayannan mutanen su ma to kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya karya a hazabu ya tarwatsa su ya bata da sauki zakan su ba tare da ƙarfi ba tare da iyawa ba ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka tarwatsa su saboda haka da suka gudu suka watse su koma rin ƙwararra za su koma gidan su shi zaman su su zauna lafiya a kuma yadda ake da a to an ba wawaye don sai mu kyale su har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida daga filin yaƙi na wannan azabu ya koma yana wannan shi jikinsa sai ga jibrilu ya zo kace kace eh yace wannan wanke jikin da lokacin sa bai ba eh ban mu ga wanda ya aje makami a cikin mu saboda haka nan eh yace to ya za a yi yace banu quraiza nan take manzo Allah shikenan ya aje magana wanke jiki yace duk wanda ya yarda da Allah da manzon Allah to kai ya la'asar sai abu ne kwarai da saboda kawai a kama hanya sahabbai saboda imani haka gaje gaje wannan da wannan rauni wannan da wannan gutsare gaba wannan jini na abana wannan miki na hakan nan ragaja ragaja masu dan lafiya a cikin su kaɗan ne wani an da ki kashinsa da abin nan yana ciwon ido hakan nan suka kwashi jiki sai bano kwarai suka tafi abin da ya faru ya faru saboda haka manzo Allah ya je rika su suka kulle ganuwar garin su sai da aka yi sati biyu ko sati uku malaman sira sabanin su a nan sai da aka yi sati biyu ko sati uku a nan suka shiga muguwar takura ta tashin hankali saboda haka babban sai ke kai bayan Allah na ba mu shawara mana wannan mutumin kun sani na sani annabin Allah ne manzo Allah ne duk abin da kuke nema cikin sa kun gani kuma kun ji bayanin sa kuma kun ji littafin sa saboda haka tabbas ba ku da shakka akan manzo Allah musallama masa mana ya ba ki shawara sai aka zo ba a yi ba a yi ba ne zai yanzu kun ga dai sun fi karfin mu abin da za mu karkashe matanmu da 'ya'yanmu mu zare makamin mu iya abin da zamu iya mu sani ta buga da su ba ma jin nauyin wasu yaya da mata a bayan mu suka ta da har ka da ka kuma suka rude ba su yadda ba yace to yanzu na uku kun ga daren asabar ne a zaton su tunda sun san ba ma faɗa asabar in ta shigo a zaton su ba za mu faɗa su da faɗa ba saboda haka yanzu suna nan a tafi mu je mu yanzu mu kisa asabar din kawai mu fada musu kawai ne yau dare su mu fada musu da kisa shi ma suka ce ah ka san abin da ya faru asabar din nan matsala ce wasu kai ka san iyayen su sai duk an budu suna nan burai da aladuwa su kawai ga abu ya je rikice kala kala shi ma suka ce yarda wato mutiyata ne dai ba zai ba su yardan ba ne kawai yace to sai suka ce to suna neman wato abu lubaba suna so a turo musu shi su shawara da shi shi kenan manzo Allah ya tura shi cikin su shi ko babba ne a wurin annabi to da ya je suka shawarce shi yaya yake gani ma'aiki zai bijiran musu da hukunci ne in sun yarda da hukuncin sa yaya suke ganin hukunci zai musu daɗi ya ce a to amma dai kun san ko me dai kun san haka ne kawai wani na mutu kawai dai suka ne ba za ku kai labari to kuma wannan sirrin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin shi ya jawo saukar wannan aya shi bai sauka a gurin Allah ba tabaraka wa ta'ala tunda waliyin Allah ne shi waliyi in ya saba Allah zai jata abin an gani saboda haka ubangiji shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi ma la takunu Allah kada ku ha'inci Allah an gane war rasula kada ku ha'inci manzo da kada sallallahu alaihi wa sallama wa la takunu amanatikum kada ku ha'inci amanoninku da aka ba ku la akbar ka gani ma asumintum alaihi kenan min addini wa gairi abinda aka aka ba ku amanar sa na lamarin addini ko kowaninsa abin duk da aka ce sirri ne an ba ku a fa'adana shi kun san abin da ma yake gani ba zai kyale su ba wayannan hayinan bayan da za a zauna da to kan ku tona wa an kun ta'lamuna kuna sane ku tona kan ku suma wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani wayannan dukiyoyi naku da wayannan iyalai naku amwalukum wa auladukum fitnatun jarraba ce lakum gare ku kawai jarraba ce duk galibi duk yawanci duk wanda ya ya bata ko ya fada sun zuciya wallahi galibi ba saboda kashin kansa bane ba saboda kan wani ya bata akan wani ya halaka yawa su kake a ce ba kamar ƴaƴanka ko ba kamar iyalinka ko ba kamar wane nan ka ko ba kamar danginka ko ba kaza ba kaza da sauransu ko wasu son zuciya dai na shirme galibi su ke halakar da mutane ko kare dukiyar da ba za ta amfane ka ba ba za ta amfane ka ba to ai duk abin da ka tarin ba naka bane kawai a baki ne yake naka a ce ai wuri kaza na ta ne ai kaza na ta ne ai yana da dala kaza a wuri ka duk ba naka bane gidan da ka gina ka ba da shi haya wanda yake zuna a cikin haya gidanka ne wallahi gidansa ne to ai shi yake cin amfaninsa gidan shi yake kare shi daga rana da iska da sanyi zai shiga ciki ya huta zai shiga ciki a cikin sa a rufe rufe kofar ainihin gidansa ne wannan ba naka bane in ma za ka kuɗin hayan ka je ka jefa a banki ba kuɗin ka bane yawa ya kuli ibnu adama hazali wa hazali wa hal ibnu adama illa ma akala fa abnahu aw labisa fa abnahu aw ka iya kace kenan abinda ka ci ya narki ya zagwanye ya shiga jikinka shine naka abinda ka raba a jikin ka na tufafi ka ragargaza su kai amfani da su shine naka duk wannan tarin akwatinan na abuwa shirgi ne kawai ba naka bane saboda haka fitnatun amwalukum wa auladukum fitnatun ne kawai eh saddatu an umuril akhirati da take toshe ku ta tsare ku ga barin wato samun lamarin lahira ku san wa anna la indahu ajrun azim Allah ubangiji lada babbana gurin sa in kuka lura a cikin wannan kaga sai ba a kyayi shi Abu Lubabata ba shi da kansa yake cewa wato yana tsaye a gurin da ta yi musu haka din nan waliyu yana shiga cikin wani abu tsakaninsa da Allah yake gane ba saboda haske yana shiga nan sai ji ba lafiya ya ji ba lafiya saboda haka yana barin gurin bai koma inda ma'aiki ke ba sai tafi masallaci sai tafi masallaci manzo Allah yana zuwa aka isa aka daura masa igiya ya rataye kansa ya ce ubangiji kai ne za kwanci yawa idan ka karɓi tubana na ya haɗi idan ka karɓi tubana ku kwanci don ba haka ba wanda na mutu anan na huta wanda na mutu anan to haka ya zauna a ɗaure sai bai kwana shida a haka sahabi ma na ƙarfin ruhunsu ba irin na mutane ba ne sai bai kwana shida a haka har sai da tsananin bala'i ya kai ga ya daina ji baya ji idan sama ya dusu dusu ya so mu daina gani amma duk da haka matarsa duk lokacin sallah sai ta zo ta kwance shi ya je sallah in a zaune zai iya yi yayi in zai ta yi a tsayen yayi ita da kanta zai dawo gurin ta sake daure shi sai ta biyan da to irin wannan abubuwan su ne shehu ibrahim yake duba yake cewa idan sahabban annabi mutane ne mu ba mutane bane kwata-kwata da wani abin bai kama da mutum ba sam sai da kwana shida a haka manzo Allah yana zaune a ɗaki na na ummu salama da sahur haka wajen asuba ta kusa sai Allah ya ce masa na yafi wa abu saboda haka yana nisuwa sai ta ga nisuwa yana murmushi manzo Allah yana dariya kina na ummu salama da kace ma biji ma yiji buka ya rasulullah alhaka Allah sunnaka Allah ya kara ma dariya ne yasa ka dariya yanzu shi kansa dariya idan ba zan tasa ba ya ba za a gani ba to cikin duhu ne ai ka gani saboda hakan nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya karba Abu Lubaba ya yace saboda haka sai zumbur take ya rasulullah ba ni dama ni je ne masa bashara sannan ba hijabi a kan ba so kada ya yi wannan jina amin la ta dukulu ka wannan ayar ta hijabi saboda haka ta zo ta gaya masa tana faɗa masallacin da aka aka taso rubuci kansa za a kwance shi ba wanda zai kwance ni sai annabi sai manzo Allah da kansa bayan Allah Allah saboda haka shi ya zo ya kwanta Abu Lubaba ya kwanta shi ke na aka yi masa munna aka yi ta taron bishara ana ta abin nan aka aka aka da ke da manzo Allah ya ce da ya taho guri na da ya samu gafara Allah amma tunda masallaci ka ce ce shi da Allah da wurin manzon Allah shi da kansa ma'aiki ya faɗi wannan da na ta wurin annabi da bai sha wuya ba ga inda rahmat take a nan ya ajiye ta a nan ya ajiye ta to ga ga Allah kara muke ta Allah ba mu albarka
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق